والتواتر ويخيم عليه الشقاق والتمزق وهذا ما يخطط له إبليس اللعين كما قال عنه رب العالمين إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون المائدة عباد الله بالمسكرات والمخدرات ترتكب الجرائم والمنكرات فلو نظرنا إلى انتشار الجرائم في مجتمعات لوجدنا أن من أهم أسبابها الرئيسية تعاطي المسكرات والمخدرات ذلك أن مدمن عادة ما يكون فاشلا في مجتمعه عاجزا عن القيام بأي عمل ينفعه خاليا من الشعور بالمسؤولية لفقد ما ما يؤهله لذلك من دين أو عقل نجي أو عقل نتيجة تعاطيه لتلك السموم لتلك السموم المهلكات نعم من كان هذا شأنه فإنه سيقدم على طلب المال وتحصيله من أي مصدر وبأي وسيلة ولا يبالي بما يرتكبه في سبيل ذلك من جرائم بشتى صورها وأنواعها من قتل وسرقة واغتصاب وتهديد وغير ذلك وعن عثمان رضي الله عنه يقول اجتنبوا الخمر فإنه أم الخبائث إنه كان رجل ممن خلا قبلكم تعبدا فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت له إنا ندعوك للشهادة فانطلق مع جاريتها فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر فقالت إني والله ما دعوتك للشهادة ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه الخمر كأسا أو تقتل هذا الغلام قال فاستقيني من هذا الخمر كأسا فسقته كأسا فقال زيدوني فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس فاجتنبوا الخمر فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا يوشك أن يخرج أحدكما صاحبه أخرجه النسائي والبيهقي وصححه الألباني موقوفا في صحيح النسائي عباد الله بالمسكر بالمسكرات والمقدرات يفقد المرء دينه ويضيء إيمانه ويخسر آخر ويخسر ويخسر ويخسر آخرته وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن متفق عليه من حديث أبي هريرة فالمسكرات سبب في الغواية والضلالة تصد صاحبها عن ذكر الله وعن الصلاة فيهون نفسه ترك الطاعة ويندفع نحو المعصية إرضاء لشهوته وشيطانه ورفاقه, ورفاقه وعن أنس بن مالك قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر أشرة عصرها ومعتسرها وشاربها وهاملها ومهمولة إليه وساقيها وبائئها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له أخرجه الترمذي وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام إن على الله عز وجل أحدا لمن يشرب المسكرات أن يسقيه من طينة القبال قالوا يا رسول الله وما طينة القبال قال إرق أهل النار أو صارة أهل النار وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا فإن مات دخل النار فإن تاب تاب الله عليه وذلك في ثلاث مرات فإن عاد رابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة القبال يوم القيامة قالوا يا رسول الله وما طينة القبال قال سارة أهل النار أخرجه ابن حبان وصححه الألباني في تعليقات نفعنا الله وإياكم بالذكر بآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك البر الرؤوف الرحيم Alhamdulillahi rabbil alamin dukan godiya tabbata ga Allah kamar yadda muka faɗa wannan fassarar kuduban da muka karanta ne guda ɗaya maimakon dukansu biyu Allah na cewa dukan godiya na Allah ne tsira da amincin Allah ya tabbata wa manzon Allah da iyalansa da sahabbansa bayan haka ya ku ‘yan uwa masu daraja abinda za mu yi magana a kai kudubar mu ta yau za mu yi magana ne akan cutatarwan kayan maye da abu masu bugarwa tare da bayanin wani abu na hanyoyin kare kai da kubuta daga ita in Allah ya yarda bayan Allah ta hanyar sanadin abubuwan maye da bugarwa yake kasancewa rushewan al'umma ko dangi in aka ce al'umma ko dangi wani bangaren ku gaba ɗaya ko yan giya ne to ba a samun wani mutumin kirki babu wanda ya san da yake ciki ba wanda zai ja hankalin wani haka al'umma in aka ce al'umma gaba ɗaya ta yar giya ce to duk al'umman babu wani mutumin kirki a wajen a cikinta saboda babu wanda yake da nutsuwa da hankali yadda zai yi abin da ya kamata kullum tunaninsa na hanyar shaye-shaye ne don haka giya tana rusa al'umma gabaki ɗaya don haka a, a, haka al'umma babu ko tantama mai hankali ya san abu mai bugarwa mai sa maye yana yin tasiri a rayuwar al'umma da dangi tasiri bayyananne mutane nawa wanda suka lalace ta hanyar kayan shaye-shaye ko buguwa da za ka ga mutumin kirki ne amma idan giya ta yi giya ko shaye-shaye na ƙwayoyi da sauransu kaga ya lalace ba a wasu abubuwa da kirki da shi mutane nawa za a iya kirgawa ba za su kirgu ba don haka a a da yawa mutanen da suka raba zumunta sadar da zumunta ya gagara ko ya lalace tunda bai da tunani mai kyau haka alaƙa tsakanin aboki da aboki kana da aboki ya zama mutumin banza ya zama ɗan giya kai ba ɗan giya ba ko ya zama ɗan ƙwaya kai ba ɗan ƙwaya ba ya zama yana shaye-shayen da yake fitar da hankali dole za ka rabu da shi mutane nawa haka ya faru da su wanda suka zama lalatattun mutane suka watse suka rabu da mutanen kirki nawa nawa dangantaka da ya rabu ta sanadin hanyar shaye-shaye nawa-nawa abokai suka rabu da juna nawa-nawa 'yan uwa suka tarwatse mu'amala na al'umma ya lalace nawa-nawa aka samu ƙyashi da gaba da ƙiyayya ya faru a cikin al'umma sanadin shaye-shaye ba za su girgu ba don haka shaye-shaye na abubuwan maye wani mummunan cuta ne wanda yake lalata al'umma yake lalata zuriya yake lalata dukkan rayuwar mutane wadda shaye-shaye yana sa uba da idonsa ya yi kuka saboda ɗansa nawa nawa ƴaƴayen da sukan yi shaye-shaye su zo su yi barna ko su yi ta'annuti ma iyayensu ko wasu ƴan uwansu na kusa a watan da ya gabata duk wanda yake sauraron rediyo ya ji wani yaro a jigawa ya watsa fetur makakansa ya ƙona ta saboda wai tana ce masa mai gida na tana masa wasa shi ba ya son wannan magana ta fita hanyarsa ta ki kullum tana gaya masa ranar ta kai shi makura ya zo da fetur tana faɗa ya watsa ta watsa mata ya sa mata wuta wannan ɗabi'a ne na shaye-shaye da yake kawo matsala a cikin mutane to irin waɗannan irin waɗannan guda nawa za a samu ya ce yakan sa uwa kuka da idonta yakan kawo mace- rabuwan mace da namiji yakan kawo lalacewan 'ya'ya daga zaran mutum ya zama ɗan shaye-shaye sai kaga 'ya'yayensa sun zama abin tausayi sun zama kamar babu wani mai kula da su saboda shi bai rike kansa ba ballantana ya rike 'ya'yansa mutum nawa shaye-shaye ya lalata musu 'ya'yayensu haka kai ba wannan ba malam ya ce iyaye nawa ‘ya'yayensu suka halaka su suka kashe su saboda mutum ya riga ya sha in mutum ya riga ya sha bayi tausayin kowa bayi shakkan kowa bayi abin nan na kowa komai zai iya yi yau in an ce giya ba ta sa wannan waɗannan ƙwayoyin da ake shaye-shaye da sauransu ta fi giya muni in ta wajen wannan mutane nawa iyaye nawa aka kashe iyaye mata nawa aka kashe ta hanyar shaye-shaye yayaye mata ko yan uwa nawa nawa aka musu fyaɗe ta hanyar shaye-shaye wanda in mai hankali ne babu abu mai kyau a ciki amma da ka yi fyaɗe mai yarka ko kanuwanka ko yarka ko abin na ai gara ka yi a waje to amma shaye-shaye baya bambanta maka duk ɗaya ne mutane nawa aka musu don haka matan aure nawa aka saka ta hanyar waɗannan abubuwa haƙiƙa matattaran al'umma tana watsuwa a cikin hanyar halaka saboda shaye-shaye matuƙar an samu masu shaye-shaye su ne shugabanni ko kuma ya watsu ba a hanawa babu komi to za a wayi gari ya zama al'umman gaba ɗaya ana janta ne da irin wannan tunanin da irin wannan halin nawa-nawa al'umma ta lalace wadda wannan shine abin da shaidan yake tattarawa yake ɗinkawa wadda yake la'ananne duk mutanen da suka kama irin wannan hanya to su kuma shine nasa su zai rinka jawo su yana dora su akan hanyarsa mutane nawa aka musu haka don haka allah maɗaukakin sarki yake gaya mana cewa dama abin da shaidan yake nema ya sanya gaba ne da ƙiyayya a cikin al'amarin giya da kuma caca. ya kuma toshe ku ya hana ku ambaton Allah yaushe za a samu tasbihi ko azkar ko karatun alkur'ani a wajen dan giya babu ko mutum ya sha kwaya yaushe yake tunanin zai karanta alkur'ani yaushe yake tunanin zai yi salatin manzon Allah yaushe yake tunanin zai yi tasbihi duka babu wannan don haka Allah ya ce shaidan yana jefa muku gaba da kiyayya ya kuma hana ku ambaton Allah da kuma yin sallah yaushe mutum zai sha ma ka ce masa lokacin sallah ya yi tuna ko kuma shi da kansa ya tunanin bari je in yi sallah mutum nawa ne mashayan da suka tashi su je su yi sallah babu ba maganan wannan tunani don haka Allah ya ce yakan hana ku ambaton Allah yakan hana ku sallah fa hal antum muntahun akwai wanda za su hannu su daina wannan don haka duk masu yin wannan su yi kokari su daina bayan Allah hakika abu mai sa maye ko mai bugarwa shine asalin tushe da yake sanya dukkan wasu laifuffuka ƙanana da manya da za mu duba mu ga yadda laifuffuka suka watsu a cikin al'umma haƙiƙa da za mu samu sababin wannan abin babban ƙwaloluwan abin da yake jawo musu waɗannan abubuwa shine shaye-shaye duk lokacin da aka ce maka an kama 'yan boko haram duk lokacin da aka ce maka an kama 'yan bindiga kidnappers ga wasu ma sun shigo a kwanan nan wai su lakurawa duk waɗannan masu kashe-kashen nan duk lokacin da aka kama su za ka samu suna da wani dila da yake kawo musu kayan shaye-shaye kana ikirarin yi musulunci kana ikirarin abin nan babu yadda za ka yi ka tashi ka je a cikin hankalinka da nutsuwa ka ɗauki makami ka halaka mutum ba zai yiwu ba to ta irin wannan hanya in suka yi shaye-shayen abin da zai fitar musu da tunani babu tausayi babu imani za su iya yin komi don haka duk waɗannan manya-manyan laifuffuka duk in ka samu tushensu abin da yake sa a yi su shaye-shaye ne ba a yi su sai an yi ne sai an yi shaye-shaye wannan shaye-shaye ba ƙaramin illa ne ba a cikin al'umma mala ya ce da za mu samu shugaban jagoran wannan abin shine shaye-shaye kayan maye da abu mai bugarwa hakika ga al'ada abin da yake kasancewa sau da yawa mutumin da yake watsa kayan shaye-shaye a tsakanin al'umma shi ko baya da wani daman ya yi wani aikin kirki ma kansa ba iya wani abu na amfanar da kansa don haka bayu da wani tunani mai kyau cewa ya kamata in yi kaza ko kar in yi kaza a tunaninsu kawai abin da wannan kayan shaye-shayen nan yake yi dora shi akai shi yake bi don haka duk wani nauyi ba ya ɗauka saboda me saboda ya rasa tunani mai kyau na addini ko hankali wanda za ta amfanar da shi don haka sai ya cakuɗa da dafi wadda yake mai halakarwa shine dafi na me shine dafi na kayan shaye-shaye haka ne hakika duk wanda ya zama ɗabi'ansa shine shaye-shaye hakika zai iya fantsamawa neman kuɗi ta kowane hali bai dame shi ba hanyar halalle hanyar haram ne sata ne menene kwace ne duka zai iya yi bai dame shi ba in dai mutum yana mu'amala da kayan shaye-shaye kuma zai iya shiga dukkan wani gun da yake gani in ya shiga shi zai samu abin da zai biya bukatansa ta kowane irin hal- hanya babu da damuwa babu komi a wajensa don haka hakika yana ɗoruwa ne akan hanyar laifi wanda yake watsawa a tsakanin al'umma da kuma nau'uka laifuka kowane iri na abin da ya shafi kamar kisan kai ko sata ko kwace ko ta'addanci da barazana wa rayuwar al'umma duk idan mutum yana shaye-shaye ba ruwansa da wannan zai iya yin wannan ba tare da hankalinsa ya damu ba da wani wannan an samu hadisi daga usman ɗan affan yake cewa ku nisaci giya domin ita ce asalin uwar laifuffuka ita ce asalin uwar laifuffuka abin da yasa aka kira ta giya saboda tana busar da hankali wato ham don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kullu ma khamar al'aqlu fa huwa khamrun wa kullu khamrun haramun duk abin da zai jirkitar da hankalin mutum sunan abin giya mu gane duk abin da in ka sha zai fitar da kai a cikin hankalinka dama haka aka yi sunan abin menene giya ne to giya haramun ne kar mutum ya ɗauka sai ya samu giya a kwalba ko ya samu giya na tukunya wanda ake dafawa shine giya ƙwaya giya ne taba mai hayaƙi wadda take bugarwa matsayinta giya ne a shalishan da ake sha duk abin da ba a ware ba kullu ma khamar al-aqlu fa huwa khamrun duk abin da zai jirkitar da hankali sunansa giya Allah ya tsare mu hakika ya kasance wani mutumin kirki a cikin al'umman da suka gabace mu wani mai bautan Allah sai wata mata sai ta zo ta makale a gefen wajen da yake ibada sai ta aiki wani yaro ko ta aiki yarinyanta da Allah ta je ta kira musu wannan mutum ya zo ya musu shaida sun shiga cikin wani hali yarinya ta je ta ce wai ka zo ka mana shaida bawan Allah ya taso a guje da hanzari ya biyo yarinya suka zo suka shiga cikin gidan mata suna tafiya tana biyo shi a baya tana kulewa yana wucewa tana kulewa yana wucewa tana kulewa har suka shiga ƙarshen gidan suna zuwa sai ya samu mace a zaune da yaro da ƙwaryan giya ta ce ita wallahi ba ta kira shi don shaida ba ne kawai tana buƙatan ya sadu da ita ne ya ce gaskiya ba zai yi ba saboda menene laifin zina ba karamin laifi bane to ya kashe wannan yaro ya ce ba zai yi ba to ga giya ɗan kuma a cikin waɗannan ba zai yi ba tunda gidan na kule za ta masa ihu ya zo mata fashi a cikin gida ko ya zo mata fyaɗe shi ko mutum ne da yake da mutuncinsa da addininsa sai ce to ta bashi giyan ya fi dama dama yana shan giyan nan kofi ɗaya sai ya ce ƙaro yana sha sai ya ce ƙaro kafin a jima ya fita cikin tunani ya fita cikin hayyacinsa waɗannan abubuwa da ta masa tayinsu da kansa duka sai da ya aikata su wannan a nuna maka sharrin abu mai kubu- mai gusar da hankali duk abin da zai gusar da hankalin mutum to shikenan mutum ya yi asara babu mutum kuma dama hankalin nan shine mutum manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce an ɗage alƙalami akan mutum nawa akan mutum uku banda mashayi mu gane banda mashayi yawwa ya ce annaimu hatta yastaqiza mutumin da yake bacci yana da hankali bai da hankali amma ba bacci ba ba maye ya sha ba haka alghulamu hatta ya hatalima yaro karami har sai ya isa mafarki ya balaga ina fata an gane to shi mai maye bai da hankali amma bai da uzuri a wajen ubangiji don haka mu kiyaye waɗannan abubuwa bayan Allah an samu hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a a yake cewa Allah maɗaukakin sarki ya tsine wa kayan maye ko giya har sau goma ko kafofi goma daban-daban ta inda ta shiga wadda abinda itacen da aka tatso giya a jiki Allah ya tsine ma itacen duk abinda aka yi giya da shi wannan abin Allah ya tsine masa wanda yake yin giyan ya tatsa giyan Allah ya tsine masa mai shan giyan Allah ya tsine masa mai dakon giyan Allah ya tsine mata wanda aka dora masa abin a kansa Allah ya tsine masa wanda yake ba wani ya sha Allah ya tsine masa wanda yake sayar da ita Allah ya tsine masa wanda aka sayar aka bashi kudin ga wannan kudin giya ne kaje ka kashe Allah ya tsine maka don haka mu nisanci duk waɗannan abubuwa masu cutatarwa masu sanya maye ɗin nan daidai suke da wannan giya ɗin don haka bayan Allah Allah maɗaukin sarki yana cewa a- a, inda Allah wa mala'ikatuhu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman wa qumu ila salatikum yarhamukumullah
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا